Alhamdulillah sarki ya kawo mana rana ta Laraba sha tara ga watan Rajab hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Kalandar da tare kuma talatin da ɗaya ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai suna wurarun bakiya na hukumin malami al'allama Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala wannan kuma shi ne darasi na goma sha ɗaya sannan za mu tashi a daidai gabar kitabu sala littafin sallah littafin da zai bayani akan sallah wannan kalmar ta as-salatu kalma ce da ta zo a Qur'ani su adadi da dama kuma ta zo da ma'anoni mabambanta ba ma'ana ke nan ba da ma'ana ɗin da ya zo ba inda aka ganta al-imamu jama bani yana da wani littafi da ya ba shi suna ba musul qur'an ko kuma islahul wujuhi wan nawadir duka biyu suka haɗa aka buga kamusul qur'an aw islahu alwujuh wan nabadat babban abin da yake yin zaunawa a littafin abinda masu ulumul qur'an ke kira alwujuh wan nabadat shine kalma daya ta zo da ma'anoni mabambanta a cikin istimal ko salo na zuwan ta cikin alqur'ani to dai lokacin kalmar sanda sai ya ba da ma'anoni guda hudu manolin su wuce haka amma shi yana yi ne a dunkule a dunkule ko ba wai ya kulfa da al'amuran ba yace sallah tana zuwa da ma'anar istighfari fadan Allah ko cikin tarbiyya cikin surutun tauba ko cikin amwa da bin sadaqa wa tu'zirukum wa tuzakkihim biha yake wa salli alayhi wa salli alayhi abin da yake nufi ka nema musu gafara ai wa takfir lahu ka kalmar as-salatu anan ma'anarta nema neman gafara sai masala ta ci da ma'ana halittu kifar sannan kalmar sallah tana zuwa da ma'anar gafara duka da biyar biyar ayoyi da ke cikin surat da bakara ɗari da hamsin da biyar ɗari da hamsin da shida ɗari da hamsin da bakwai da yake magana cewa zai jarraba mutane walan naslu wanda kun shi min al-khawf wal juri har yake inda yake cewa qulati alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah sanawa yana nufin mafira ai ulaika alaihim mafira waɗannan mutanen suna da gamara to sannan wallazi yusalli alaikum wa malaikatu Allah shi ne yake muku gafara ai wallazi yaghfiru lakum Allah shi ne wanda yake muku gafara haka inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي ينوى النبي صلى الله عليه وسلم جابر سنة سنة زوالة معنى الصلوات الخمس ولا كلمة الصلوات والصلاة هو فرق القرآن من يقول الثاني لك بقرة وذاك جاء دورنا معنى رياضه ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لازم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وتصلى الصلوات الخمس صلوا من قر الله وصلى muke yi yau da kullum wanda shi ne za mu magana lokacin shi da sauran bayanai a kan to sannan kalmar as-salat ko as-salawat malam dama bayan yake cewa tana zuwa kuma da ma'anar uyutu sara yace da hudde matsawami wa biya'un وصلوات ومساجد تذكر فيها اسم الله كثيرا صلوات بيوت الصلاة ولا من لا أشي سنة ولا كنا لا أشي سنة ولا سنة ما رضي ولا أشي كون بايع حتى كلمة الصلاة أنا جوا جماعة نسلم الجنازة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي ولا تصلي صلاة الجنازة سنة سنة أنا جوا جماعة نسلم لعسل يا أيها الذين آمنوا حافظوا على الصلوات kaga a salawatu da kama sai ce wa salati da wusta sallan da aka ce to haka kalmar ke zuwa wannan ibadar ta sanna na ɗaya daga cikin manya-manyan ibada Allah kan Umar radiyallahu anhu ma yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci na ke akan ginshiƙai guda biyar shine shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai da ba ba ko ta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a musulun Allah sai ce wa iqamis sala da sai da sallah shine ma nan ke ka duba sanan zanta ya ka fuskara zai iya cewa wa salat amma me yasa yake sai da sallah kenan yin sallah sai mutum ya jaje kenan na da ta cikin kafar da yake so ya dawo kan adam ka tsara shine kada ba mutum nan gado a tsayar da sallah kuma ma ita sallar da ita suke bambanci tsakanin musulmin arziki da na banza da ya haɗe da kafirai da zarar mutum baya kula da sallah kawai fashi hadki annahu munafiq فشحت فشحت بأنه صالح من في الصالح شين يجر الصالح وتجد البنزا لشين تبايا في التسلم من في الصلاة كنا بأن معنى سوى الصلاة هي أقوال وأفعال تكتب بالتكبير وتكتب بالتسليم صلى وتنسى مدن kabbara harama magana ce karatun fatiha karatun sura kabbarorin tafiya rukuku da fikirorin cikin rukuku da tafiya sura da fikirorin waye da karatun tafiya da sauransu duka waɗannan akwai ne sannan wa aba'a akwai kuma wasu ayyuka shi ne mutum zai yi ruku da yi sujada zai dago zai kaza zai kaza zai kaza duk can mu duk da kare waɗannan ayyukan ayyuka ne na musamman ana buɗe su ne da kabbarar harama wanda a daidai lokacin akwai niyya sannan wa tuktabu bi tasbih ana rike shi da sallama sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaka a gwiwa ba sai da ya mana bayani yadda za a yi sallan hadisi da Imam Bukhari ya kuka take hadisin Malik ibn Uwayr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli annabi yake ku sallah kamar yadda kuka ga ina yi babu wata gaba ta ibadar sallah da ba ku yi ba sai sa malamai suke iya kokari ka tattara mana siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na Muhammad bin Al-Albani da sauran min al-kayyati sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-takbir ila al-tasbih ka'annaka tara zai zama da ban tausayi ka zama shirki da wani ma ya girma amma ka ga yadda yake sallah ko wanne da ciwon wata a fata ta yi ta farashi wanda kamfani ma ba sa fin irin wannan ne don shi da kafa shi virus da bacteria ba ka za gore yana kallar yin rukar da kiki daga wanda ma ni na su wanda yake gano amma in dai sanda kuma la to ma ni na wala ki da saboda in rukar da kiki ne ne to ma ni na ba za a dubi amma sanda din ya zo yana dukkan ba komai bane sai ka tana cikin ibada da take da wasu fasahi ko bid'ar da sauran ibadu za ka gaba su da ita idan yaro ya yi wasu ibadu ba a cewa kuɗi amma yaro shi yana shekara goma wanda kan shekara goma da wuce baka wauta ta yara ita ba amma ka ce yaron da bai iya ya iya gane Allah bayan ya kai shekara goma kai ba ka kuɗi dukan dole ne dukan dole ne ba wanda zai hana sai shekara ko shi yaje da inci kai shaɗe ne jin da mutane zai ke kara yaro sai dai wani dai shi kuma da ya kai shekara bakwai a fara ba shi to man yake sannan shi ta sandan na Allah ya ra ta yadda al'amura ta yawa a tattare da ita ka ga da ya ra ta yadda imanin bayi da ita al'adun da ni bai da nawa bai na rubu tarku sana tsakanin mu da kafirai kawai barin sallah mutum na barin sallah an samu matsala mutum bai ya haɗe da ruwa an samu matsala to kaga an rake Allah da ne da imani to sannan Allah mutum sarki yana rataye cin nasarar bawa da ita sallar Allah mutum sarki yake cewa wa sa'inu bil sabr wa sala duk abin da za ku na neman cin nasara to ku ne rike makon Allah da sanda da haƙuri abu biyu komai haƙurin bawa in baya sanda ya yi banza kuna ka raka yin samun taimakon Allah da ni da sanda da kuma haƙuri abu da uku da aka rataya da aka rataya shi da sanda shine arziki duk wani magidanci idan yana so arziki ya rika gudana ba jinkiri ba daga kafa to mutum ya kiyaye sallah tsakanin shi da iyalai wa amur ahanaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa Allah ce nahnu narzuquk wa la tudu lit taqwa wa la tudu lit taqwa ya wa amur ahanaka bis salati ko mun kiyaye ka da yin sallah ‘ya'yanka ka rika ce musu a tashi a yi sallah, tashi a yi sallah, tashi a yi sallah, su aje komai na duniyar nan malam su yi sallah, kuma wasa da alaiha, Allah ya san akwai riya, a ce yaro su ina shekara ba sai ta fara kuma shi yi sallah, akwai wanda su ina shekara ashirin da bakwai, sannan za su zai iya sallah. Sannan in ba ka a kusa aka kira ne ne, sai ka shekara ashirin kana mutu yaro ɗaya da sallah, shi da yaran ka biyu, wanda da za a warware shekara arba'in kenan za su yi. kuma in aka samu rana ko ya da kace haba ya ina ba ta jin magana in ba da nake cewa da ka ci sallah ka ma du Allah ya ce la ta salu ka rinka ko ba ma tafiyar ka rinka ce kai ne ka ce mata ki sallah ka tsaya ka ga sun yi gefe baccin ka mu za mu koro maka arziki kuma Allah ya yi wannan muna da misalai sun fi dubu kowa na da shi za ka ga wani mai sana'ar kamar ta kuriya shi Allah shi zai tsara ka umarci yaranka da sallah yadda baki take yaran da kai yanzu ko kuma kuma sallaci a take kai ga kun ya aiki ba an kawo ku ina ai mu ba za mu ajin nan ba kila ba ta kace zuciya shi wannan wato sarkin sallah ko da zuciya ne ka ka ga ba sallah ka dawo ba kowa wallahi sai Allah ya tudo wani gwamna zai wuce sai mutu ke fashi a sai ka Gwamnati ma shi ana iya abin ba da hazu ko ruwa ya shigo protocol su zo maza maza ka suke wa ne abin nan dan jadin ya ga Allah ya maka fikira kuma ka riga aiki kaman wahayi din da nan kai waye din da nan kai waye kai ka kai a yanzu gwamnati ne neman motar ko na kaji ne ce da ake biya kike da nabi abin da gaba nan ba a faɗan farashi in dai zai baka iya kasuwancin ba in iri na ne zai ka faɗa kudin in yi kake da abin da ya baro sai ba ka biya kuma amma irin wanda yake ya rage da abin da ka bayar in aka yi haka na tabbatar ba ka da a baka kai a tsarin Allah ma in ya rika gwamna wallahi da rafar dala zai ba ka dala ɗari kowace kalle dala ɗari ya yi shafa maka kai ma zai sake da dubi ka sani ita ina goyi ba za ka fito ba dan mun dan ma ba za ka yi anan zariya ba ba ruwan Allah ba ita kai da sallar ba to shi kuma ya tudo maka wanda ya zo ya ta faɗa sai yi wannan na rasu sai ƙara kuɗin da ka tafi mutane na suka samu su nawa su bakwai ɗari biyu ke nan duk da ɗari biyu na ga nawa na samu a gada a kaje to Allah ce na nan abu ka rika sai sai ka ce wa ɗaɗa a yi sallah a yi sallah kuma kada a gani shi kuma abu da kin Allah ya tsaye da dai gobe da aka sallah tana ta matuƙar muhimmanci wannan suka da duniya muna jira na jira alƙawari ne haji yana ne kuma wallahi ba ma shi kuma sai an cince kowa sai an mai ke shiga wace kuhu innahu masulu Allah ya ce mala'iku ku kai da su Allah ta tambaye kowa kowa sai an tambaye a dora muku kuke a auna kaza a auna kaza to tun a nan duniya ne ya ce mana man nuki kan hisabu duk mutumin da Allah ya wuce da ke na halice ka na ba ka kuɗi mai kai da shi a lissafa na ba ka gani mai kai da shi wanda kuwa ta yi da dan ba za ka iya ci ba to amma me zai faru sai Allah ya mana al'aru idan Allah ya zo arzun sai ya ce ku fara duba sallar bayi yadda Allah ya ce mala'iku za a yi misali abu biyu a ce abu biyu za a fara misali da su ɗaya wanda ya shafi haƙƙin Allah shi ne sallah ɗaya wanda ya shafi haƙƙin mutane shi ne gina bindima za a fara misali da gina ne da abin da ya shafi aikin mutane ka taɓa taimakawa aka zubar da jinin wani wani ya rasa gaba da gudunmawar ko la'allinka wannan tana ce ka taɓa zama silar rasuwar wani hannun da a fili ana bai da lafiya ba kaza za yana kan kurawar yana so ya rufe lai sai kan ya mutu Allah ya kai mu lafiya za a yi da hannunka ba wasu a kai in amma ka kai ke iya na kamar to na ka zo ya yi tsaki to wannan sallar da Allah ke malaiku ku fara auna wa bayi ita duk wanda kuka auna sallar ke ta fika kar ku kara so da kowane irin aiki ku bar ta a rufe kaga kenan an ɗauki tambo ko da za a yi ta da biyo da ta masa to sai ku za ta tambo ake yi ba nace a da ta samu to shi zai hukunta saura to haka samu sallar mutum ta yi shi ke in ba ta yi ban kake a dugo na tira dugo na tira a cika mutum farilla idan farillar ba ta yi ba na tira ba ta yi ba yadda ake a kidin kiji a lissafa komai to duk wanda ta kai wannan gabar mutum ya san ta faɗi to kaga sallar tana da matukar muhimmanci tana da matsayi kwarai da gaske magabata sun ba ta muhimmanci kamar yadda shari'a ta ba ta muhimmanci sun kuma ba ta kula kuma sun yi duk abin da ya kamata game da ita shi ne kitabun salati littafin sallah asalin kaddarawar zance shi ne kace hada kitabun salah in ka zo don masu na haula ke da iraji wannan wuraren yana ɗaya daga cikin wuraren da ake shari mubtada in ka ce iraji kitabun salah ya ce kitabu kabaru da mubtadakin mahadudin da kalimu hada wa huwa mudaf as-salatu mudafu ilayhi kike nan ka gama amma za ka kaddara hada wani wurin ka kaddara hadi to littafin sallah Allah ko sun sarki ya hurce mu da mutarika malam da zai fara nan zai fara da lokutan sallah saboda ne an goga maganar sarkin hadisi da sarkin kabar an goga maganar janaba an yi maganar haida da lissafi an yi maganar ababen da an yi maganar alwala da abin da ke warware alwala mutum ya kafa da komai na alwala to ga lokacin sallah ya shigo me abu na farko da musulmi zai fara kula da shi shine lokaci na salata kanin al-mu'minin ne kitabun mawquta a cikin hikima cikin da yake cewa duk sallar da ba ita ta abu ku ba to dai sallar ya shiga wuta da daidai ku sallar yadda aka ce sallu kama ra'aytu muni usalli sannan to sallar a tadda aka ce inna salata kanin al-mu'minin ne kitabun mawquta sannan to sallar a inda aka ce Abin da yake Abu Talib radiyallahu anhu yake cewa la salata li jari masjidi illa fil masjid babu sallah ga makocin masallaci sai ya je masallaci yake kalmar ta kafa yin sallah a gida an ban mutu kayan shi me yasa bai zo gani ba to ma da yake kawo awwalu waqtin zuhuri farkon lokacin sallar azhur galiban da ita ake lissafi tace ita ce sallah ta farko sallar asuba mutum zai yi ta da daddare ko kuma a ce bayan fitowar alfitar kafin rana ta fito kenan kamar an ɗauki bidiyowa rana a matsayin shi ne fara irin jiminka to farkon lokacin sallar azuhur wata sallah ce ne raka a hudu da ake mata karatu a koyi addawa shi ne a samu gushewa rana daga tsakiya shi ne malamin suke cewa to akwai hikima kwarai da gaske dan nan sun sarki yayi mana da kuma gata sallolin nan farkon su guda hamsin aka fara ba a cikin sallallahu alaihi wa sallam yanzu in kana so ka wata adam mugunta sai ka ce ina ma da akwai hamsin da sai kana ga biyar kuma wani na sai da ana a nan gari a rage duk zai ce ki yin jikin sun yawa kuma a haka biyar kan ba a kowar da zai yana taro wai wani sallah in ka tafi tare da yake wai taron ma'aikata ma'aikatarwa ma'aikatar duniya in ka samu samari ma akwai masu subscription wai haka ne hanyar na wata sai ka nila a sai jana ni ta cikin sai sandar wata da in lokacin da Allah ya rika lokacin dinta a kuma ba su da dinta sai a je na kira ga wayan Allah da ya kama in bayan ita sanda da ka yi ta lokacin da ya yi kuma na raka bai lokaci ya yi in ka bai lokaci ya yi ba ba ta yi ba amma ya fi dama dama ya fi dama dama to farkon lokacin sallar a zuhur shi ne asawa gushewa rana lokacin da gari ya waye duba hikima ta Allah tun daga karfe shida yanzu an gama sallar asuba ka je kai wankan ka kasuwa za ka gona za ka aikin karfi za ka yi kana da aure har wajen sha biyu awa shida a ciki ba abin da za a kira ki ka fi kai Allah ko wani ba Allah ka kare to sai sha biyu sai rana ba ta kushe ba sai da sha biyu da fata ko sha biyu da rabi sai ka je sai ka sai ka fara ganin rana ta kauce daga tsakiya wannan gushewar da ta yi ita ce lokacin sallar azuhu ya yi mafi cikin aiki shi ne a salatu fi awwal waqtiha aka muna nan mas'ul da kan yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi cikin ayyuka daga cikin lissafa musu yin sallah farkon lokacin ta da so mutum ya kiyaye to lokacin farko na abin shi ne gushewa rana daga tsakiya tana gushewa daga tsakiya ta ce shi ke nan sallah lokacin sallar azuhu ya yi sai mutane a fara harama sai a kira sallah sai a shiga masallaci sai a yi nafila dan ba da lokaci a kira mutane daga nan kuma sai yi musu kuma sai a yi Allah haka ya kamata a tsara ya ce wa akhiru karshen lokacin sallan azhur masiru lillu masiru bisu shayki lillu zabowar abu daidai tsawon shi siwa saikin dawani in ka cire inuwar da ake samu lokacin gushewa rana in ba da yin yankuna kaɗan ba a duniya rana ba ta sai cin tsakiyar da take wuciya ba san gefe ne kaɗan suna ka lokacin da ta zo sai cin tsakiyar ka da za ka duka tsaya za ka yi inuwa ta nan a gefe za ka iya sa wajen gwada maka ita shi da a samu inci uku wannan inci uku ka ake zai amfani inci uku sai ka kai kuma tsawon ka kafa hudu tsawon ka kafa hudu sai ka je kai a dole to da asar ba sai ka tafiya ga inuwar ka tana kan to a ne ga daman inuwar ya ka ga inuwar ka dai kafa ku to da asar ba ta shigo ba sai ka kara wancan inci uku wanda ka sa su lokacin da rana na fishe daga gaskiya to inuwar ka na kaiwa kafa uku da inci uku to da asar ta shigo a zo na hanyar ta ji kowace hanya tabbas wajen auna lokacin sallah kuma Allah ya sanya mana tsarin ma'aunin wani abu na jirgin jin ya ce mana duk da gidan bidiyo suka kira ba ko ko ta na fiya samu ba wuta ko kuma ana bikin ka ba haji daga an samu matsala yau da kullum kamar ta ka samu na rana kullum ranar nan sai ta fito wallazi ja'ala shamsa biya wal qamara nura وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفسر الايات لقوم يعلمون هو وانا يجي هذا ما قال ابراهيم قال يجي جابر يجي انا انا بين هذا أريد أن يجب أن أكون بروجرام لنا وجودنا لله كل ذي جديد وأنا كمان لا نسي بعد kuma ƙwararru ne da suke da ilimin halayi astronomers ne irin na musulunci sun fi yan bokon ƙwarewa su na bokon dai kamar da akai ba na bokon dai kamar da akai ba to su kuma irin su ke da karatu wani lokaci za ka an neman kai su ɗaukin da ake da kasashen hukumar nasa wani lokaci irin su ake nema ba kai ba astronomers ba to an rataya mana lokacin sallar da rana idan inuwar abu ta kai daidai tsawon shi to lokacin da lokacin azhur ya zo karshe siwa bayyin zawali in ka cire inuwar da aka dan samu kani a daidai lokacin abin nan gushewa rana abdullahi ta fasa rure cikin hadisi da limamin nasa'i da alimin abu da suka fitar yake cewa kana kadru salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sayyi ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أنا دعك لي لوكة السيء أنا أقول لك الريدة لوكة الزاكي لأنك تفيا رانا فكرة تفيا باكرة ما أول يسجل دعك كامل yanzu kaga ana da asar kusan kuɗi da jiki goma kamar kuma za ta iya komawa baya nan gaba musamman aka zo bazara bazara karfe uku da rabi tun uku da ashirin mutari ya shiga amma da kaga ba yadda za a yi mutari ya shiga uku da rashi ma sai hudu ya ce mutari ya shigo sai ya kira sallah a ɗin kirka sai ya yi sallah hudu da minti goma ita ma akwai ma ba su hudu ya shigo wannan shi ne lokaci na sallar azuhur idan lokacin zafi ne to akan wannan lokacin za ku kai iya jinkirtawa lokacin bata irin daga watan biyar watan shida watan bakwai lokacin ana tsananin zafi to annabi ya ba da ba mu umarni ce afrilu bis sala ya zama kana zafi ku rika sanya ya kalla rana ta gushe tun sha biyu da fata amma kuma fatara ce rana ake kodawa to ku jinkirta sallar har sha biyu da rage har sha sai ya zaura fata iyayi har kai ba saboda mutane da suka da hararawa saboda fa inna shiddatan harri min fayhi jahannam tsananin zafin nan da kake ji kusin jahannama ne to ku bari na dan harara gari ya dan yi sanyi yana dan karkata amma irin yanzu lokacin sanyi babu damuwa ana yin zawadi za a iya a zo a yi sallah to sai ke ta wahu awwal waqtil asr wannan lokacin na karshe na sallar azhur lokacin da rana ko da inuwar mutum ta kai daidai kawai shi to ana zuwa lokacin to kuma an zo farkon lokacin sallar da haka kaga kenan suna da goda sai sa kamar yadda malamai ke cewa can musamman ga matafiya ko wanda suke da wata lalura ta su haka sallah ana rukuni ko akwai gabbuta ai gabbuta kadiri shi ne a gaban ko sallah ta biyu a tsalla ko da ita ta dawo lokacin sallah farko su matafiya ne sun shiga mota za su iya gudu sun sa su kuke tafiya sha biyu kai ɗaya kai kaga sai lokacin masu da yayi ko sai ku ce ba za ku tsaya bane sai ku bari sai karfe biyu kaga da a cikin lokacin azumi sai ku dawo da aka sai ta tsannaku sai ku yi azuwa ka kayi da aka ka kayi sai ku shiga mota ku shiga ku da ƙara tsayawa sai wa gari a ku zan wuta gari ko kuma ku zan wuta akai ci gaba da tafiyar mu har ku hudu da rai mutum da ke ku ɗauko a ku ke ta mutu haɗe da la'asar sai ku sallace su a lokaci guda a zo rasa a yi da aka rasa sai ku ci gaba da tafiya in kun ga dama kuma za ku yi a jambu suri jambu sura kenan shine sai ku ce to karfe na ake da aka lokacin azur ke fita a lokacin azur yana fita ne karfe hudu da minti biyar to shi kenan to hudu saura minti bakwai mu tsaya ko kuma hudu saura minti muna da minti bakwai kowa na da wata kuna zuwa kawai sai ki gama sai ki tsallan azur kila za ku gama ta hudu da minti hudu idan saura minti daya hudu da minti biyar na yi sai ku tashi take da azar yanzu kun yi azuhur a ƙarshen lokacinta kuma kun yi la'asar a farkon lokacinta ana ce da jan usuri in kun ga dama ku wancan in ga dama ku wannan in ga dama ku wancan wanda ba ta ji hanka doka ya yi musu su iya kirgawa su ga wanne ne yake musu sauki a matsayin su na matafiya ana saukawa matafiya ne saboda matafi yana yanki ne na azaba a safar kif a kun min al'azab tafiya yanki ne na azaba sai da yake duk wanda yake ji ya gama hidimar shi malam sai da koma garin kuma za ka gane kai sarki ne a garin ne sai ka ga wani garin ko sai a ganka kana lahi za ka kai tuwon masara biyar kuka ana ma kokarin a ce maka ya kare wanda a gida ko sai kwamanda ne ana amma tuwon nan kana a ajiye shi bayan za a cika dan ko kokarin kana tare da sandin sandin ka hautara da su ta kusa karewa kana jekawa ko rayan kanawa kuma a tsula maka tsada sai kila baka sa ba sai ga an barba in ya ta zuci ne kamar haka ake maka dari gida a lokacin da ka gane a je a gida kana cin gudu a gida ne ka cin gudu dubu da yake kuma miyar mata da gidan dano a kan wacce wacce irin mulkin kan nan kawai aka yi da aka gano da sauran tuwon wasu kwakwakwanin siya kare jarkar ruwa ila ga gida a gida rai ko ya rufe naka ya ba mu Allah gishiri shi ma ya raka to da ka an mutum gama hidimin shi ya dawo to lokacin azhur na fita to kuma lokacin da asar ya shigo za ka yi sallar da asar a daidai wannan lokacin kuma a ce ka sallace ta shi awwal waqtiha wa akhiru karshen lokacin sallar da asar lokacin da za a ce lokacin da ya tafi ma damati shamsu bayda naqiya matuka rana tana nan da hasken da naqiya tabbatacciya amma fa idan farrat fara da waqtul asr wannan ya yi kowane tantancewa idan ka ce lokacin da asar shi ne har inuwar abu ta kai tsawonta to akwai har inuwar abu ta ninka ko tsawon mutum inci hudu akwai zubin zawali in a tsawon mutum kafa hudu akwai zubin zawali inci hudu idan inuwar mutum ta kai kafa hudu da inci uku ko inci hudu da aka tashi shi kenan to in ta kai inci takwas a kafa takwas da inci uku to akwai lokacin da za ka ga rana ba ta ba yanayin shekara ne akwai kuma lokacin da za ta ga to sai zama da ba iya ba musamman lokacin da yanzu magariba za ta iya koma mafi bakwai a lokacin da ita ke koma takwas ko amma ana tunkarar lokacin ne zuwa bazara ta daga Allah ya tsara abu cikin gwargwarin ban sha'awa lokacin sanyi da Allah ya ba mu jari mai tsawo saboda mai maza mu gama shi da mun da yau shi gama rubu saboda mu huta amma lokacin sufa da tashi bai da farin jini ya aka ba mu doguwa rana duk za mu cinye mafi yawa a wuya tun karfe biyar an yi asaba da wasu wani wurin ma tun biyar tun hudu da fata na asaba an yi asaba rana ta fito karfe biyar da wani abu sannan ba za ta fada ba sai bayan bakwai saboda haka daren ka ɗan da tsere saboda karkata zafi ba gwamnatin da ta kawo wannan tsarin kuma ba ba su da tunanin ai da sun gyara wuta duk ne wasu inda suna yi wani da za su fara gyara wuta inda wasu kasashen sun gyara munan ne har yanzu dai kama ka duba shi yadda ne ana wani abu don kar mu sha zafi saboda kaunar mu da yake kuma za ka fada da shi in ka bi zafi ka bi zafi sai ka ce da sanan jahannama sai ka bi kai sallah sai kai sadaka sai kai kyauta sai kai alkhairi sai kai jajiya duka saboda Allah ya tsare ka daga baitu jahannam to ko a kira ce da asali da shi in kana so ka lokacin da asar ya fita shin rana ta yi ta ko ba ba ba ruwanka da dinkin rana wanda shi ya fi shahara amma wannan kuna yin inganci to da wancan ba zai ba sai ne abin da ya kamata ya baka ba rana za ta iya inuwarka za ta iya ninkawa amma rana ba ta ba rana za ta iya yin ta kuma inuwarka ba ta ninka ba kuma yan ranar kuma yana da alaƙa da inuwar ta da kai ta ninka mutum don kuma da ya fada nuna da bayan ya kawo ayyasira willin kurbi shay'in mislai kuma ya kawo maganar ja da kuma al'akwai lokacin da ba za ka haɗu ba to wane ne kyau sai ka ɗauki wannan ma da mafi shiga musu bai za a na fiya matuƙar rana tana nan tsaftatacciyar da su shi ke nan amma baƙi da farla kamar da masu kirkiya tana yin ja kada da wakasul asir lokacin da asar ya fita da yake yin lokacin da asar ya fita muhtarin da asar ya fita yanzu duk wanda zai sallah da yi ta ne a wajen muhtari ne to shine ma da mafi shiga musu bai za a na fiya وأول وقت المغرب غروب الشمس farkon lokacin magariba faduwa rana idan an ce faduwa rana shine abin nan sukutu urfiha wannan kaskon rana wannan dunkulan ne kama da kwanda kawai ya fara in kana tsaye a nan sai ka hango kana kan duk kawai sai ka ya fada wannan rajuwar hasken karka da mulki in wani na da bene hawa bakwai shi in kun iya hango ranar ba ta fada ba ya rage na shi ne masallacin su ke sama mu da muke kasa ta fada in yi maka waya ya ce ina hango da ta ce ban jin ta sosai zai mata maka tsari da zaka ce in haka ne duk za ku iya gama sallah kaga jirgi ya zo ta ka hango kana maskar ka gama hukun kare can ta tsaran wasu kuma yanzu misali mai duguri yanzu na tabbatar sun yi isha amma sun kwata kila yanzu ce magariba ko lagos kila yanzu ce magariba za su yi samun lokacin tazarar sama da minti talatin ko arba'in haka balantana kuma ka ɗauki ƙasa da ka yanzu mu muna karfe wajen bakwai da wani abu ka in ka je saudiya ba suna maganar goma saura ne haka sun yi isha sun tuni to haka Allah ya tsara al'amuran haka sun da take gudana wata ni'imar sai aka sanya mana a nan da ya ga dama zai sa ranar ta haska mu lokaci guda daga can sararin samaniya a rika kunna ta lokaci guda ta kashe ta lokaci guda kamar ya kamata damar ta rika kaiwa da komowa sai sa in ta ɗauki ƙur'ani duk inda Allah ya yi magana gudana rana ko tafiyar rana ta da ya kulla da wasu sunayen shi guda biyu kaddara a kaddin kaddara abu da nuna isa da ƙwarewar iya yin abu sannan da ilimi ثم استوى إلى الجنة فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا في ذلك تقدير العزيز العليم عند الله يرضى أن تدعي قال في أجلنا هكذا بدعي to farkon lokacin azur magariba faduwar kasuwa rana wannan kasuwan nata a ga ya fada ba a gani a mutanen da ke daidai da abin nan wurare na ɗabi'a ko na al'ada amma wanda ya hau koli a wanda shi ya saba wa al'ada don mutane ba a wurin suke rayuwa ba ya ce wa akiru ƙarshen lokacin sallar magriba da abu shafafin ahmar tafiyar wannan jan shafafin yana tafiyar da shata shi yana tafiyar da shata shi suna ka sa kan magariba na kalle yamma duka akwai sauran wannan hasken duk wani lokaci za ka ga hakan jinkirta magaribar a yankunan kada za ka gama magariba za ga wannan jan kusan ya bace saboda galiban labarin suna jiran bayan bacewar kasuwar ranar su kuma jan ma ya bace wanda kuma wannan aƙida ce galiban ta shi'a su ba ma ta yi ne sun ga tauraro da azumi ka kalla da kyau sai dai shi ne ba zai kai sai ta maka ruwa ba sai ka kaura alamar wani kan jin ya kasu kenan ko akalla ya kuka tafiya yace wa huwa awwalu al-isha'i wannan facewar shafakin shine farkon lokacin sallar isha wata ita ma tana da muhimmanci Nabi sallallahu alaihi wasallam ta fice da sallar asubahi ya sa su a matsayin sallolin da munafikai ba sa iyawa munafiki na jin wahalar isha munafiki na jin wahalar asuba kuma an da yake da mun san kala da take cikin sallar asuba ki da sallar isha to gaskiya da mun domin su da jin ciki ta haka kuma sallar la'asar nabi da wanda ya rasa sallar la'asar a can yadda ka san ya dawo gidan shi ya cimma an yi gobara ta kona mahaifanki ta kona matanki ta kona ƴaƴanki ta kona zuriyar shi ne yake daidai da mutum da ya rasa la'asar a isha a can kaga ba karamin kuskure ba amma kuma kaga aikin gobe da ana tashi ne a daidai wannan gaba ina sa ba ma kirkin bane wani bai ko da a gida kuma wani ya a gidan ba ka ga gidan an gama sai yi shi kadai kaga kamar yayi asara iyalai wa akhiru karshen lokacin sallar isha nisful layli rabin dare rabin dare idan za ki iya barin sallar isha har cikin dare nan ce da jariya za ka auna daga fatuwa rana zuwa hutuwar alfijir awa na wasu kiri misali yanzu rana na fatuwa karfe shida da rabi misali alfijir na hutuwa karfe nawa a ce misali biyar da rabi ko biyar da arba'in misali ka bar shi biyar da rabi ne ya tsaya gaba to sai ka ɗauki waɗannan awoyi kamar awa goma sha ɗaya ke sai ka raba su inda daga tsakka rana ta faɗi ka kirga awa biyar da rabi shida da rabi to kana da bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sai ka ƙaro minti goma sha biyar na rabin abin nan minti talatin ke kusan sha biyu ke kenan ke sa ɗin kan nan kuma ke lauda a shukka ala ummati wallahi baitin kada in matsa wa al'ummata da amartu ayyu akhiru isha'a wallahi da na umarce su da su da su jinkirta isha'a kuma talatin ahadu suna na ja haka ake amma da gaggawa kada ka mai wutar cike ma abin ne ko yan kasuwar masallacin ne ko ko yan ba ruwan ko masallacin ne ko kare amma kamata yi yanzu a cewa kan dare ishan mu sai takwas da rabi yayi sai takwas da rabi ta riga ta ta ta kai yadda ta kamata yin isha na ɗaya daga cikin salloli masu haɗari to da yankin nan za ta yi sallah ta cikin gudun bai fashe ba kuma mutum ya shiga mu in ka ɗauki aikin da abdurrahman sani ya yi wa littafin akadar inda ya mere shi su alwajawa ya gara masa da akamrinan ya zo ya kawo alfa'ida ko fa'ida tun wata fa'ida in ka je kitabu ko faslun fi awqatis salat ya kawo maganar gaskan sandar isa da ake inda ke fara hagara na hagara ya kamata mu ji tsoron ɗinki gaskan sandar isa yake zargi su sa musamman a ƙasar hausa wanda musiba ta fi ko'ina yawa kuma musamman masallacin mabiya da shi za ka gani wasu sallar magariba sai ce ba za a je gida a shigo ba sai an yi iya minti ashirin da biyar sai ka ana samu na san wani masallaci na taɓa nan ba zai na taɓa ganin ba nan ne ka yi arewa arewa nan in ka shi da kasana wata na mun yi magariba mun dawo mun zauna na san dai a kokarin minti arba'in bai ci minti sha biyar ba kawai sai da ana kiran sallah minti sha na ganin ka ya yi shi san haka suke su saboda tsafa imani suke magariba ba ka zuwa ta abinci sai sun yi isha to akwai lokacin da na damun masallacin ya ga kamar kishen nan ta yi gaggawa to ke ni mai kin ta yi ikama sai aka rama kalla hanya ko lokaci yayi sai imami ya wala dani bakan baka sai to kuma bata mu hada da asaba ne to Allahu akbar Allahu akbar wanda ya so ke yi ikama shi kan gida da na san ba sai ba amma tun da boss ne ya ci ya ci wai ko mu bata mu hada da asaba da sai ke miki kawai sai mace ke haka dai suka banko ta sun nasa da aka yaka sai sun gama cin abincin su bayan ci talatin da biyar kuma ka san sun san su da gaggawa a cikin eh su sallar su cikin yawa suke masallatan ta ta suke kafin ka amsara an gama sun ce wani duk duk wani kalkalan banza ne da ka kai kana wani tsakewa kamar duk wanda yana bayan wani gaggawa sai fa da cikin da biyu ya je sallar juma'a a na sallaci gaskiya sai da ya saki yake mutanen mu ne kuma na yake mutanen mu da ma sai da saki tun a hudubar ya fara kokwantar ko ya saki ko kai ya saki da da kaka ne da wani shafi ba ko yana zaɓen zanka mana a lokacin ya fi ba da rasin da yawa a yi wasu abin da su wajen kafa bakwai ai sun yi duk kama ɗaya ɗaya sun yi a su zaka su ko kun da nuna ma'ukun aka ya nuna kai ba ta baki ba daga sun manta ne da ne yi mutu ya ga takalar kula ma uku ma'aza mu tafa da aka zo tamla duk a hudu ba sai ya gudu wala ba asa amma da aka yi tamla daga juma'a juma'a kafin ka an karfin gaggabi da ya samu ya sake mutanen duniya ma ba ta yi ba to kaga sannar isa da ya dan dinka kaka eh mutarin da karfe nawa yake shiga to mutane din ki aika kowa ya ji ya kaka ta ajin din ka naka din ka kowa a Allah kama da ga an fara a wani wuri yadda da kan mutane malaika Isra'ila su ya hangowa zai fi saka gobe mu yi ba yadda ka san haka ki yara zuwa an yi kuma mutumin nan ko da ne ta ce ta kai sai sallah in aka yi ta lokaci da yayi duk sallar da ake lokaci da yayi wata yi ba wa awwal waqtil fajr farkon lokacin sallar asubahi idan idan shaqqal fajr idan al-fajr ya ci إن الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أنتم مسلمون إلى الليل أنا مدر أبيض to alfitar zai ya hudu in alfitar ya hudu alfitar kala biyu ne akwai na gaske akwai na ƙarya wani haske ne da ke darkakowa daga gabas in na gaskiya in na ƙarya ne sai ke fara hudowa wannan baya ana cin abinci lokacin azumi amma kuma baya halartar da yin sallah shi in ya ɗago za ga haske ne da ya taso amma kasan da ta zuƙin rigar ƙarya ne to da iya baje ya dago ya dago ko ya baje ya bari ya ci gaba da duhunci shi ko na gaskiya ya taso to za ka kasance na ta haske yana ƙara kore su kenan gani ne wani wani sai irin wannan ya hudo haramun ne a ci gaba da cin abinci da mai azumi kuma sallah ta wajen rike na ma'ana lokacin ta yayi ya ce wa abun lokacin karshe na sallar asubai tulu'ul fajr ta tulu'ul shams hudowa rana rana na hudowa lokacin sallar asuba ya wuce mutum ya yi sakaci kenan daga lokacin da alfitar ya hudu sannan asuba lokacin ta yayi har a gari ya rana ce haske gari ya wace shi kenan duk za a iya yi to rana na hudowa shi kenan ta ce to lokacin ta ya riga ya wuce sai mutum ya kiyaye ya ce wa man nama an salati wanda ya yi bacci bai samu ya yi sallar shi ba au ta'a anha ko ya rakkana daga yin sallar shi wa waqtuha hina yanfuruha lokacin ta shi ne lokacin da ya kula ta wannan alfarma ce da gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan al'umma ya ce to shi kenan kawai mutum ya kwanta bacci baka mutum bi farka ba ko sha ɗaya na rana kar ka yi wata gaggawa ba wa abin amma dai kar da za ka tunkara ka ɗibo ruwa ka har ka je bayi ka zo ka yi alwanna ka zo ka yi sallar asuba ka karatun ka a bayyana ba ka da laifi laifin ka a ce da ka tashi ko kai wanka sai kuma ka wuce harkar ka ba lokacin da ka fara laifi in dai mutum manta ko ko mutum ya manta ina go sai da san zai manta da mutum musamman yanzu idan ka saba sallah a jami'i sai wata hidima ta kai ka wani wuri da kai kadai ne za ka iya manta su kai kamar kai sai jan ka tuna ina da ainihin sallah ba to kawai ka yi ta ila da karta ya ce wa man kana ma'aduran wanda yake da uzuri ana wanda yake da wani uzuri na wani dalili da shari'a za ta iya kallon shi wa adaraka min as-salati raka'atan ya dinkirta sallah har ta kai ƙarshe kenan sai ya rike raka'a ɗaya daga cikin sallar kafin lokacin ta da aka yanke mata ya fita to faqad adaraka a ya rike ta bai da sauran matsala sallar shi ta yi bai da wani abu na damuwa game da haka kamar yanzu misali a ce rana ta kusa faduwa sai mutum ya zo ya kabbar sallar da asar har ya dago daga rukuwar da ka a farko kawai sai rana ta fada shi kenan ya samu sallar da asar tare da cewa zai rabuwa haka a gudun ne bayan faduwa rana yasa nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin sai na bi wurin yake cewa man adaraka min as-subh raka'atan qabla an tatlu ash-shamsu faqad adaraka as-subha wa man adaraka min al-'asr raka'atan qabla an taghrub ash-shamsu faqad adaraka al-'asr in dai mutum ya rinci ya samu raka'a ɗaya kafin lokacin ya fita shi kenan ya sami wannan sallah amma kada mutum ya ɗauki wannan a matsayin lafiya ko dama a'a ya zama da wannan abin ya faru ne saboda kudin da yake saboda wata lalura wata lalura ta zo ta duke shi ke da babu laifin in hakan ta faru amma dai da abin ɗabi'ar kuma halin shi to wannan zai zama kuskure mutum zai zama ya fita daga cikin afdalul nasi ko afdalul a'mali a salatu fi awwali waqtiha sai mutum kudin ne ta asara bayan ya kamata ya yi ta a cikin lokacinta kuma wannan wannan ibadu aka halicce mu ba don wasu ayyuka da duniya ba ayyuka da duniya muna yin shi ne da mu taimake mu don sauki ko yin waɗancan ayyuka na ibadu yana da sai mu da tsakanin Allah ya san cin kashi wa tawqitu wa jibu maganar tantance lokaci wajibi ne ko kan lokaci wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Eh. Eh. Eh lalura ce, a lalura ce amma ba ce jinkirta ba, lalura ce ya yi sallar a mota, ko ya yi ta a mota. inda san wani ruwa ruwa haka kawai ya fasa biya wajen yana da jinta ba ba ta cika masa mota ba ya da wannan in babu ruwa a motar ba za a rasa irin kura bai dan bubbugo ta kawai ya mama فأينما تولوا فثموده الله إلا كفتنتا ما فأنا إلا ما كفتنتا كوي كلمه إلا كفتنتا قد يصير أن توقع وهذا هذا إلى لك يصير ما أنت bayan shari'a mai da sauki da gara ba ta amfani da sauki an bashi na shi ladan da aka sa bai kula da lokacin sallah shi zai la'akari da waɗannan ya sa za ga bila radiyallahu an har gida yake shiga idan ya rufe da lokacin sallah yake fito ai to da ka mallakar lokacin ko a ce wa jikin musulmin da ba aikin kowa ba ne da na jari ba ne na appointment ne na ladan da ma kuma su duka suna da matsayi ko su duka suna da matsayi kowa an san daga cikin shi ya samu yabo da ka ba kowa ba ne kuma yi da ladan ne yake yi bismillah ko da ka sai mun kiyaye ya daina biye da su wanda zai canza masallaci zai canza shi yana yi ne dan a ce yayi ba dan a karka ba ko kuma yana yi ne dan a karka ai mun kana da bauta a dalilin ma ba dai ba a duba katin da biyar kowa za a ga na ta abu da su yan ayi ne dan a ce an yi kira kun haka dai biyan mutane shi kenan wa alaikum assalam na'am na'am eh Ito ba da ɗini ba ne, wasu haka suke ɗauka wani sai kiran sallah ba ta da alaƙa da kiran sallah. annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida yake wa in yayi ma kuma akwai sunna ta yan dinki shingida in zakariya ma to wannan ki shingidar ma wajibi ne duk wanda ke da yayi haram kullum da daddare da asuba an ji dai ko da ka dinga raka'a yi cikin sauki fatiha fatiha kawai in ka gama dan sai ka dan ci shingida ka ka dan tuka in baka yi ba ka bar wajibi amma dai ba da wani ba ne yayi wani daga nan zai zarfi sai dai sai sai da jira gaba ta ga masallaci ma da mara alfijir ya wuce ba wanda da sai mai kira sallah gaba kila sun kuma san lokacin huduwa alfijir din ba sun dogara da shi liman ne amma ba ladan in haka ne suka dai shi to da ni kira ya samu tabbas cewa alfijir ya wuce in haka ne ba ne akwai muhadara a kwakwaran fanu da sallacin kofar gidan su malam imam ana su imam imam na kwakwaran fanu gobe tsakanin magariba da isha sannan kuma akwai daura aure na ƴaƴan a gobe ko a gobe tsakanin